السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin al-Qur'ani mai girma ya tsaya aya ta 180 daidai yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu fara za mu tashi aya ta 181 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka ya kuma dakar da mu yau muna sha hudu ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya إن شاء الله ذا متاشي فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله
Allah tabaraka wa ta'ala ce faman baddalahu duk wanda ya canza shi ya canza wasici ba'da ma sami'ahu bayan ya ji abinda wanda ya wasiyar ya faɗa ya ji ya fahimta fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu to lalle zunubin laifin yana kan wanda ya canza wannan wasici inna Allah sami'un 'alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala sami'un mai ji ne dangane da abin da shi wato mai wasici ya faɗa haka nan mai ji ne dangane da komai da ka sani alimun masani ne dangane da wato shi wanda ya canza wasici in ya canza ma Allah ta'ala ya sani amma bai canza ba kuma ya sani kuma Allah ta'ala masani ne akan komai dama ayar ta gabata mun karanta kutiba alaikum idza hadara hadakumul maut an faranta muku idan mutuwa ta zo wa ɗayanku in taraka khairan alwasiyatu lilwalidai idan wato ya bar dukiya an faranta wa ɗayanku ya rubuta da kyautatawa Allah ta'ala shi haƙin alal mutaqin a matsayin kafin a saukar da ayar rabon gado kamar yadda bayani ya gabata da iyaye wasici ake a basu kaza yan uwa su ma haka to idan mamaci ya wasici sai wanda aka bar wasicin ya canza shine Allah ta'ala ce faman baddalahu ba'da ma sami'a duk wanda ya canza shi ma'ana ya canza wasici bayan ya ji abinda mai wasiya din ya faɗa fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna to laifin fa yana kan wanda ya canza wannan wasici shi mamacin ba laifin komai a kansa tunda shi ya bar wasici wanda aka bar wani ya canza inna allaha saminu alim lalle allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne wanda yake kuma masani na'am
فمن خاف من نفس جلفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون بارك الله فيك الله تبارك وتعالى فمن خاف من موس جنفا duk wanda ya ji tsoron ma'ana ya ji tsoro ana nufin tsoro a nan ana nufin ya san cewa shi wato wannan mamacin ya karkace daga gaskiya abin da ya wasici da shi din ba daidai ba ne faman khafa min musin duk wanda ya san cewa shi wanda ya wasici din janafan wato ya karkace ya bar gaskiya au isman ko kuma yayi zalunci fa aslaha bainahum sai ya gyara tsakankanin su fala isma alaihi babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lalle allah tabaraka wa ta'ala bi والذين آمنوا الله تعالى يا قول سكي إيماني كتب عليكم الصيام أم فرلا أزمين أكم وتر رمضان واجبين أكم كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda aka faralanta shi akan waɗanda suke kafinku la'allakum tattaqun an yi wannan ne domin ku samu takawa don ku zanto cikin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace faman khafa min musin gashi a baya ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna duk wanda ya canza wasici bayan ya je to zunubin yana kansa shi da ya canza sai ya ce amma faman khafa min musin janafan duk mai wasicin da aka bashi wasici ma'ana wanda ya saurari wasicin daga gurin mamashi sai ya ji tsoron ma'ana ya san cewar fa abin da shi abin da ya sa malamai suka ce khafa anan ana nufin bi ma'ana alima saboda ai yana faɗar wasicin za ka gane cewa wannan abin da ya faɗa zalunci ne ko ba zalunci ba za ka gane dare ne ko ba da dai ba shi sa suka ce abin da ake nufi da khafa shine alima duk wanda ya san cewar mai wasicin yayi wato ya karkace ya bar gaskiya abin da ya faɗa shine janafan au isman ko kuma yayi zalunci da mutum shi da aka bashi wannan wasicin ya ga cewar wannan abin da ya ce ai wasici ai ba da dai bane fa aslaha bainahum sai shi ya gyara tsakankanin su ma'ana ya gyara tsakanin wa shi mamacin da ya wasishi da kuma wanda za a bai wasiyar da kuma su sauran magada kaga ya wato bainahum tsakankanin waɗannan bangarori guda uku Allah ta'ala ya ce wanda ya wannan gyara din fala ithma alaihi to babu laifi a kansa ko da kuma bai yi daidai kenan da abin da wanda ya mutu din ya bar wasici yayi ba ba laifi bane kamar menene misali abin da mamaci zai bari na wasici a ƙi a gyara kamar yi wasici da wani abu na sabon Allah wannan ba a cikawa ya ce idan ya mutu a ɗauki kaza daga cikin dukiyarsa a yi wani kalar aiki na sabo in ya mutu a ɗauka a je a gina wato gidan sabon Allah tabaraka wata ala ko a ɗauki kuɗin misali a je a gina gidan giya ko a gina wani abin nan ko a ce akwai wani DJ sifikunsa sun mutu wani muna harka tare da shi amma kun ga sifikun sun mutu ku ɗauka ku siya mar to duka wannan ba a cikawa da makamacin irin waɗannan ko kuma ya zamto ya yi wasici cewa ku ɗauki dukiyar ɗaya daga cikin magada ku ba shi kaza kafin a raba ku zarewa na tukunna kaza kafin a raba alhali kun ba ba shi yake bin sa ba kuma yana gado a ciki shi wannan ba a cikawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha a'ada kulli dhi haqqin haqqahu lalle allah tabaaraka wa ta'ala ya wa duk wani mai haƙi haƙinsa babu maganar wasici fala wasiyata lil warith duk wanda zai ci gado ba a masa wasici ga gadansa kuma a ce a bashi kaza a ciki kafin a raba wannan ba a haka Allah ta'ala ya riga bashi kasansa kawai to irin waɗannan idan yayi ko kuma ya ce ne a bar masa rabi shi ma a barwa magada rabi shi ma ba a yi ko ya ce a raba gida uku a baiwa wane da wane gida uku gida biyu a bar ƴaƴa na kashi ɗaya shi ma wannan ba a yi abin da ake wasiki da shi malamai suka ce abin da bai wuce wato ɗaya bisa uku ba ina fata an fahimta faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma babu laifi a kansa idan har yayi gyara din babu laifi a kansa Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma Allah ta'ala mai jinkai cika wato ainihin wasici wannan wajibi ne in dai abinda mamaci ya bari bai kauce da gan gaskiya ba ba saban Allah bane to wajibi ne a cika wannan an rawato hadisi daga Abi Hurairah ta Allah kara masa da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu أو أو المرأة بطاعة mutum zai iya yin aiki ko mutum namiji ko kuma mace za ta iya yin aiki na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kyakkyawan aiki na tsawon shekara 60 thumma yahduruhuma al-maut sa'an nan kuma mutuwa ta zo ta samu mutum bayan ya shekara 60 yana kyawawan ayyuka din fayudarani fil wasiyya sai su je su cutar da wani ko waɗansu cikin halin wasishi fatajibu lahum an-nar sai ya zamta wuta ta wajaba kasar shi wuta mana kawar da wasici akan yanda mai dukiya ko mamaci yace ayi alhali kun ba saban Allah bane kuma ba zalunci bane ga wani ba to wannan wajibi ne gashi wannan hadisi yace mutum zai iya shiga wuta bayan ya yi shekara 60 yana kyakkyawan aiki kawai saboda ya canza wasiya daga inda aka ce sa'annan sai Abu Hurairah ya karanta faɗin Allah tabaaraka wa ta'ala min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ma'ana Allah tabaaraka wa ta'ala da yace a bada rabon adewa na kaza a rabon gado a bawa kaza sai yace bayan wasiya da Allah ta'ala da mamaci ya wasici da ita ko kuma bayan biyan bashi kaga kenan wasici din a cika shi umarnin Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku waɗanda suka yi imani an faralanta muku azumi an faralanta muku azumi ma'ana ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wato hadisansa cewa buniyal islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami sala wa ita'i zaka sai ce wa sawmi ramadan sannan wa hajjul bait azumin watan ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an faralanta muku yin azumi din nan fa farilla ne dole ne akan ku kama kutiba ala ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta shi akan waɗanda suka zo kafin dangane cewa kamar da aka wajabta shi kafin ku malamai suke cewa abinda ake nufi shine su ahlul kitab nasara su ma an wajabta musu yin azumi a da sai dai daɗin suna da kalolin azumi wanda ya sha bamban da namu daga cikin kalar azumin su shine mutum zai yi sahur ne bayan wato zuwa sallar isha shine karshen sahur ɗinsu in mutum ya ci abinci zuwa sallar isha daga bayan magarba zuwa isha tsakanin nan to ba zai ƙara cin abinci ba sai rana ta faɗi ta washe gari ba sahur dama hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi sallama bambanci tsakanin azumin mu da nasu shine aklatu sahur cin sahur abincin sahur yana da albarka kwarai da gaske ko da mutum ba zai ci abinci ba to yana da kyau ya tashi ya sha ruwa a matsayin sahur ɗinsa akwai albarka ce saboda haka a daɗin wato irin wannan suke yi ya zamanto kuma wasu malamai suke cewa su ma faranta musu azumin watan ramadan to sai ya zamto su da aka faranta musu azumin watan ramadan ɗin guda talatin sai suka yi wani abu sai suka yi amendment idan ya zo lokacin zafi sai a ɗaga sai lokacin sanyi saboda kamar bana in su ne ba za su yi ba tunda ya zo lokacin ana ɗan zafi zafi ranar haka to sai lokacin tsananin sanyi ko lokacin ana marka marka shugaban lokacin shi zai disadin wannan wata ya kamata a yi kamar yadda ake jira a ce sarkin musulmi ya ba da sanarwa eh an gani ko ba a gani ba to idan ramadan ya zo za a jira sai to ba mu san wannan wata ya kai shi a ce a ba labari to ya kai shi watan kaza to Allah kai mu sai shugaban a lokacin da ya canza wani shugaba ya kai musu shi wani wata sai ya ce to amma yanzu mun ƙara wato kwana goma sun da mun canza lokaci shi a matsayin irin takawa ɗin nan tun da yanzu an canza bara ƙara wani abu to kaga Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan ya faranta abu ko ya a hudu a zahar sai kake raka a biyar ba kai sallah a zahar duk abin da Allah ta'ala ce ka yi kaza ka wuce to kai banda kai a cikin masu wannan aiki abinda ake so ka tsaya da dainan din saboda ka sai ya tsara musu kwanaki goma a matsayin kafarar wannan shiftin din da aka yi ana nan shi wannan shugaba sai wato ciwo ya same shi bakin sa yake ciwo sai ce to in ya warke ko za a ƙara azumi da ya warke ya ce to na ƙara azumin sati ɗaya ya zama abin da suke na azumi kwana arba'in da bakwai bayan ya mutu da wani ya hau ya ce ya cike saboda ka azumi kwana hamsin aiki to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an faralanta muku kamar yadda aka faralanta musu amma talatin ɗin nan ne dai ko ashirin da tara Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce la'allakum tattaqun ma'ana kamar alhadaful asasi li siyami ramadan huwa taqwallah wato Allah tabaraka wa ta'ala yace an faranta muku an wajabta muku ku yi azumin watan Ramadan ne la'allakum tattaqun domin ku yi samu takawa kenan Ramadan wata makaranta ce wani gurin horo ne na bayar da ainihin takawa abinda ake sa rai daga gurin shi musulmi idan ya azumci watan Ramadan to bayan Ramadan ya canza ya zamto tsoronsa ga Allah ya fi kafin Ramadan lalle duk wanda ya kokarin yin azumi na Ramadan bakin gwargwado zai ji da kansa ya canza bayan Ramadan fiye da baya zaka ga cewa idan da kana dan jin nauyin yin sallah bayan Ramadan bayan sallah ana zuwa sallar isha aka yi raka'a hudu aka yi sallama kowa ya tashi sai kaga kamar yaya har an idar da sallah kana jin abun kadan saboda ka saba kana tarawih raka'a 11 ko 13 ko ka saba ana qiyamul layl wannan rakawo'in kuma akan daɗe ana karatu sai ka ji abin saka yau sai ka ji duk wata sallah yanzu bata da nauyi a gare ka kuma dama shine halayyar mumini ya ji ibada ba wahala a kansa ka ji cewa kana iya haƙuri da juriya kamar yadda ka zamto cikin ramadan ka zamto mai haƙuri da kuma juriya kaga ya zamto ke na ramadan wata makaranta ce ko wani ma'askar ne wani kam ne na horar da muminai kyakkyawan halayya Allah ta'ala ce la'allakum tattaqun shi yasa wasu malamai suke cewa idan mutum yana so ya gane azumin sa ya karbu ko bai karbu ba bayan sallah to ya duba ya ga yaya tsakanin sa da Allah tabaraka wa ta'ala halayya ta canza ko wata canza ba dan ko wani canji ko ba canji kace inda wani canji to wannan alama ce ta cewa ya karbu tunda dama Allah ta'ala ya ce na faralanta muku ne la'allakum tattaqun domin ku ji tsoron Allah idan ya ga ba canji wataƙila ya sake ƙaro wata tsiya ne ma suka ce to wannan alama ce ta cewar ba a karɓa ba Allah ya kare lalle mutane sai an yi takaɗan kaga kenan akwai barazana cikin wanda cikin watan Ramadan ya kaddada ya tsara waɗansu al'amura na sabon Allah cewar Allah kai mu bayan sallah za mu yi ƙara'i ne na kaza da kaza kaga akwai abin tsoron la'alla ko bai karɓu bane wallahu a'lam Allah ya kare saboda ka ba abu ne mai kyau ba koda kana wani abu na sabon Allah Ramadan ya zo kuma ka ce yanzu ka yi wannan ka jammade shi ka yi difarin ɗinsa sai Allah kan bayan sana za ka ɗauko shi ka ci gaba wannan akwai hatsari a ciki abinda ake so shi ne idan Ramadan ya wuce halayya ta canza yanayin haƙuri ya fi na da yanayin wato na fulfili su fi na da yawan karatun ƙur'ani ya fi na da yawan zikirin Allah istighfari da hailala da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi da tausaya mutane ya fi da Allah ta'ala ce la'allakum tashkurun na'am
ayyaman ma'duda
na'am faman kana مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce ayyaman ma'dudati kwanaki ne kididdigagu yan kadan kamar kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar to sai ya irga wa'insu kwanakin daban bayan ramadan sai ya rama wa alal ladina yutiqunahu waɗanda kuma yake waharshe su fidiyatu ta'am miskin wato su ciyar da miskini faman ta ɗauwa a khairan duk wanda ya yi taɗawu'i ma'ana ya ƙara akan abin da aka wajabta masa ya ƙara wani abu na alkhairi fa huwa khairul lahu to wannan shine alkhairi gare shi wa an tasumu khairul lakum idan kuma da a ce za ku yi azumin da ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani kuna masu sani Allah tabaraka wa ta'ala da yace ayyaman ma'dudatin faman kana minkum marida malamai suka yi manganu guda biyu cewa me ake nufi da ayyamin ma'adudat ayyamin ma'adudat wasu suka ce abinda ake nufi sune kwanakin ramadan din kwanaki ne yan kaɗan ki da daga go domin kamar yanzu ga har ramadan ya wuce an fara kamar yanzu ana cewa ya kusa sai kaga kan yaya ma ya riga ya wuce ai in baka ankara ba kana cewa za ka yi kaza cikin ramadan za ka yi kaza sai kaga kawai har ma ya wuce wasu suka ce to wannan ake nufi da ayyamin ma'adudat kamar ramadan din musamman kuma na yanzu zaka ya fi kodin shi sauri saboda alkiyama ta kusa dama nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan duniya ta zo karshe lahira ta kusa zaka ga wato an sami taqarubu zaman lokaci zai ƙara kusanci yake cewa har ya zamto shekara za ta dawo kamar wata yanzu ba gashi ba yaushe ramadan ya faru sai kaga kamar watan da ya gabata ne kan ya har an zagayo to wannan alama ce ta cewa an zo ƙarshen duniya kuma alkiyama ta zo kusa manzala ce zai zamto shekara za ta dawo kamar wata baya da haka kuma wata zai dawo kamar juma'a kamar sati ɗaya wancan watan kaga har wani ya zo wancan watan har wani ya zo idan kai alƙawarin wani abu zuwa wani watan sai ga har ya zo fa har ya zo watan ya zo kan yaya za ga yanzu fa an biya ku albashi an ƙara albashi an ƙara to ko watan za a yi baka kana kabari wannan biyu alamun da yake gwada maka kenan ko baya da haka manzala ke cewa sati din kuma juma'a za ta zama kamar kwana ɗaya idan ka je masallaci kan ya za ga har ka sake dawo masallacin juma'a kan ya ka sake dawo kamar kwana ɗaya ke ake dawo kuma sati ne ya ce satin kuma a kwato kwana ɗayan kuma yini ɗaya zai zama kamar sa'a ɗaya kawai kan yaya an kwana kaga yanzu halin da muke ciki ai lokaci ya fi kowa gudu kowa sai ya yi taka ɗanɗan amma in ba ka ba duk wani abu da kake sai ka kama makara kan ya za ka lokacin ya ta komai sai mutum ya yi da gaske amma makara yanzu ta yi yawa so da lokacin gudun da yake ya sha kan kowa kana tafiya gurin aiki kana tafiya makaranta kana tafiya gurin karatu kana tafiya kasuwa kan ya in baka yi aune ba za ga kawai lokaci yayi sai da kai lokaci fa yana gudu kaji to saboda haka wasu kace ayyaman ma'dudat din ana nufin watan ramadan ma'ana kwanakin watan ramadan wasu kace a ba su ake nufi ba saboda farkon abin da aka fararanta na yin azumi da din wato shine azumin kwanaki uku a cikin addinin musulunci ba farko abin da aka fararanta shine azumin kwana uku duk wata da haka ake azumi duk wata ayi azumin kwana uku kafin a wajabta yin ramadan kowanne wata za a yi azumi na kwana uku ya zama azumin kwana uku kenan ke a shekara 36 to kuma ranar ashura ita ma wajiba ce kamar yadda yake wannan guda uku uku ya zama to ana yin azumin kwana 37 kenan a shekara da haka ake duk shekara mutum yin azumin kwana 37 duk wata yayi uku uku misali kamar da ake ayyamin bid na kowane wata a yanzu a matsayin sunna mai ƙarfi ranar sha uku sha hudu sha biyar mutum ya azumci wannan yinin a kowane wata to da uku uku ake kowane wata kuma sai ranar ashura ya zama talatin da bakwai haka ake a tsawon shekara an rawaito cewa daga ibn abbas cewa farkon abin da aka fara gogewa aka fara shafewa na alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina shine al'amarin alƙibla da kuma azumi da ana kallon baitul maqdis aka canza aka dawo ka'aba daga wannan kuma aka canza azumin kwana uku uku a kowane wata da kuma na ashura a matsayin farilla ya koma azumin watan ramadan to wasu ke cewa ayyaman ma'adudatin din nan ana nufin wato kwanaki uku uku nan kwanaki ne yan kara da su ake Imam al-Bukhari ya da wani hadisi wanda aka rawato daga Nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take a take cewa kana yawmu ashura yawman tasumuhu quraish nanasha take cewa ya kasance yinin ashura yini ne da quraishawa suke suke azumtarsa fil jahiliya wato lokacin jahiliya falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almadina yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je madina da ya zo garin madina samahu wa amara nasa bi siyamihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai azumin ashura ya umarci mutane su ma su yi ashura a wani hadisi yake cewa lalle in Allah ya kai mu baɗi zan haɗa za mu haɗa da ainihin taso amma saboda mu saba wasu wanda suke yi ya zama a yi tara ga wata a kuma yi goma daga wata saboda haka azumin ashura da ma taso a ɗin suna ce ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam halasta ba masu ba magana wai samun ladaba haramun ne maka azumci yinin saboda a ita ce ranar da aka kashe dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam al-Husaini manzon Allah ya tambayi mutanen Madina me yasa kuke azumtar ranar Ashura suke cewa ai ita ce ranar da Allah ta'ala ya tsiratar da annabi Musa alaihi salam daga sharrin Fir'aun ranar goma ga watan al-Muharram sai ce to ai mu muka fi cancanta ga annabi Musa mu ne addinin mu iri daya annabin Allah ne shi ma manzon Allah ne yana musulunci muna musulunci ai muka fi cancanta mu yi wannan azumin ba ma ba sai manzon Allah ya ce a ci gaba da azumta kuma baɗi inda ana inda yana raye ce duka biyun zai da ran tara da kuma ran goma saboda a saba wa nasu yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa khaliful yahuda ku saba yahudawa duk abin da ya samu suna yi kuma musulunci ma musulmai za su yi wannan abu manzon Allah ya gwada cewa ayi wannan sai ya ce to ayi na na musulmai ya sha bamban da nasu kamar yadda yahuda suke barin gemu da gashin baki sai maza ce ku saba musu ku ku bar gemun ku rage gashin bakin ku ya zama gemun ku ya fi gashin bakin ku yawa amma su kuma sai ya zama to gashin bakin su ya bi girgir da yawa yana shiga bakin su idan ka duba irin wannan philosophers din wanda suke theories zaka ga wani sai ka ga gashin bakin sa tim haka in aka ba da hoton sa aka za ka ganin su a wani hadisi sai na Aisha take cewa falamma furida ramadan yayin da aka fararanta azumtar wata ramadan kana huwa alfarida wa turka yawm ashura sai ya kasance ramadan din shine farilla wa turka yawm ashura sai aka kyale azumtar ranar ashura faman sha'a samahu wa man sha'a tarakahu duk wanda ya so ya azumci ashura ya azumta sunna ce ne wanda ya so ya bari dama ba farilla ba ce azumtar wata ramadana shine farilla ina fatan gani suka ce to wannan ake nufi da cewa ayyamu ma ayyamul ma'dudat da wannan ake nufi da cewa kwanaki ne kidayayi ko dai kenan kwanakin watan ramadan ko kuma me kwanaki uku uku din nan da kuma ranar ashura to wannan yana daga cikin wato fadin ma'ana na alqur'ani kun balagar alqur'ani ya zamto fassara biyu ko magabata wane ya ce kaza ake nufi wane ya ce kaza ake nufi wanda dukkaninsu kuma za ka iya samun ayar kuma tana magana akan dukkanin guda biyu kaga yanzu idan ta yi magana akan cewar kwanaki a cikin shekara kwanaki 27 din nan ayyamun ma'adudat ne kwanaki ne yan kidayu yan kaɗan kaga lalle yan kaɗan ne idan maganar cewa kwanaki 30 na ramadan ne su ne kwanaki yan kaɗan lalle yan kaɗan din ne duka Allah ta'ala ce faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya au ala safarin ko a halin tafiya abinda ake nufi faman kana minkum maridan au ala safarin fa afṭara duk wanda ya kasance a wato bai da lafiya ko a halin tafiya sai ya ajiye azumi ya ci abinci saboda wannan rashin lafiyar ta wannan ranar ko kuma wato halin tafiyar saboda wahala Allah tabaraka wa ta'ala ce to sai irga waɗansu kwanaki ya rama bayan sallah ba ka fara a kansa kuma akwai rashin lafiyar da mutum zai iya wato ya rama azumi akwai wanda kuma sai dai mutum ya ciyar kamar a ce mata tana da tsohon ciki tana shan wahalar azumi to wannan za ta iya ciyarwa kamar mai shayarwa da take jin tsoron in tana azumi yaron babu mama shi ma ita ma ta iya ciyarwa wanda kuma bai da lafiya na lokaci ko ya ɗauko azumin zazzaɓi ya dame shi ko ulcer ta tashi ko na makamancin haka kuma ba wai rashin lafiya ce wacce ta yi ƙarfi a jikinsa da yake ganin ba zai ma iya rama azumin bayan sallah ba to wannan zai ajiye azumin bayan sallah kuma ya rama na fata an gani haka nan matar da al'ada ta zo mata a cikin watan ramadan ita ma za ta rama nana aisha take cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce mu mu mata bi qada'i siyam an umarce mu cewa mu rika yin qara'i mu rika rama azumi amma sallah kuma ba a umarce mu rama sallah tare da cewa sallah ta fi azumi girma matsayi addinin musulunci ai ko amma ta ce ba a umartar mu da sai mun rama sallah idan mace yau kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku ko hudu ko biyar tana al'ada ba ta yi salloli ba to duka ba za ta rama ba amma kwana ɗaya ko biyu ko uku ko kaza ɗin da ba ta yi azumi ba wannan kuma za ta rama wannan hikima ke na ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka idan mutum halin tafiya kuma yake yi sai ya sha wahala ko ya shi ganin zai sha wahala sai ya aji babu laifi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa bayya cikin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya ce lalle sai ya takura kansa ya yi azumi a halin tafiya an yi tafiya ne mutane da yawa suka ajiye azumi daga cikin sahabbai wasu suka ce a su ba za su ajiye ba sai wani mutum can ya ƙi ajiyewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya yaga mutane sun kewaye wani guri an yi da'ira ce me ya faru a can kace ai wani ne ya fadi an kewaye shi ana yafa masa ruwa sai manzo Allah ce ba biyayya ne ga Allah ta'ala ba mutum yayi azumi a halin tafiya in ɗayan ku ya ji yaya ne kawai ya ajiye tunda Allah ta'ala ya bada dama faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda yake ba lafiya ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya kirga kowa wadansu kwanaki daban ya canza ya rama kaga musulunci kina akwai sauki amma mutum ya ce lalle sai ya takura kansa sai ya yi kokon bai da lafiya lalle sai ya yi duka wannan ganganci ne idan kuma mutum zai ciyar yaya zai ciyar shine malamai suke cewa ya bayar da muddin nabi guda biyu a matsayin ya ciyar a matsayin wato ciyarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alal ladina yuqunahu waɗanda ba za su iya ba malamai sun yi manganu masu yawa akan cewar alallabi na yuqunahu domin kalmar tsatsa a larabci tana nufin ƙarfi energy shine tsatsa to kaga wa alallabi na yuqunahu wanda suke da ƙarfin yin sa sai da ta da'am muskin suka ce a to abinda ake nufi shine wa alallabi na la yuqunahu haka ake nufi suka ce ana nufin waɗanda ba za su iya ba ba za su iya ɗaukar azumi su yi azumin ba to irin waɗannan to su ciyar da muskini na fatan gani idan aka ce magana ciyar da muskini kuma malamai suke cewa da yawa daga cikin suka ce ba za ka irga kwanakin gaba ka ciyar ba duk da ke cewa sun ce ya halasta to amma dai zai fi dacewa a ce kada ka ciyar da kwanakin gaba a ce yanzu tsoho ya tsufa da yawa domin suka ce allazina yutiqunahu ko alladhina la yutiqunahu ana nufin tsofaffin da shekarun su ya tafi ba za su iya yin azumi ba dama abinci ma ba sa iya cin na kirki ko da yaushe jikin su ba karfi ba lafiya haka su dai suke zaune suka ce to in an tashi a bayar iya yinin da aka riska an gane kada mutum ya ce yanzu baran ɗauki na ramadan gaba ɗaya na bayar suka ce a'a saboda abaka da tabbata ramadan zai wuce kana duniya to shi kuma addinin musulunci Allah bai wajabta wa mutum yayi ibadar gaba ba sai in ya kai shi lokacin kamar yanzu ba ka ce ba za ka ce in an tashi da karatun nan bare na yi azhar ita na huta ba in ta zo kufa yi ne ya riga na ita ba a hannu bari mai ciyarwa ya ciyar in ya so kawai duk dinin da ya zo ya riga ya gama dama da wannan gobe ma ya gama da ita jibi ma ya gama da ita a'a suka ce ka jira in ka je yinin ka sauke in baka je ba kuma dama baya kanka in dai baka riski yinin ba ko da ramuwa da ake wa mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kamar inda yace man mata wa alaihi siyam mata anhu waliyuhu duk wanda ya mutu kuma ana bin sa azumi na kusa da shi ya masa azumi a madadinsa ya biya masa suka ce abin da ake nufi shine wato an biyo shi azumin da ya gabata ba wai azumin gaba ba mutum ya mutu goma ga watan ramadan sha biyar ashirin kuma ana bin sa azumi zai rama to adadin abin da ake bin sa shi za a masa za a za a biya wato za a azumta masa za a yi azumi a madadinsa amma yanzu ya mutu sauran azumi kwana goma ko sauran azumi kwana ashirin to wannan sauran fa ba ban da shi tunda shi yanzu baya duniya ba za a ce tunda Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci watan ya azumce shi ba za a ce ai gashi shi ma ya halarci watan ba kamar da suke faɗa tunda dai Allah ta'ala ya ce faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda ya halarci watan ya azumce shi suke cewa ai tunda ya halarta ma'ana rayuwarsa ta zo har watan Ramadan to shi ma azumi ya zama dole akan sa'a ba haka ake in dai rayuwarka ta zo kana raye ka azumta in baka raye kuma karas to kuma dan adam dole wata ran sai an yi wani Ramadan in baya duniya shi sa malamai suke cewa wanda yake so ya girbi alkhairi da yawa a cikin wata Ramadan ya dauki Ramadan din da Allah ya kai rayuwarsa a matsayin shine Ramadan din karshen idan yanzu kowa a cikin mu ya dauka cewa ina gafa cewa la'alla daga wannan ramadan din ni na gama yin ramadan a duniya to haka wannan zai baka dama ka jajirce zai baka dama ka rika zuwa tarawih ba za ka gaji ba zai baka dama ka rika yawan istighfari kai ta yawan hailala kai ta yawan karatun qur'ani kai ta yawan nafilfili cikin watan ramadan kana da dan wani abu ka rika ba da sadaka dan bakin gurgurdu abin da Allah ta'ala ya hore maka to kaga wannan duka zai taimaka idan mutum ya dauka cewa wannan shine azumin sa na ƙarshe to amma mutum ya ɗauki ramadan ɗin kawai ya ma dame shi yanzu ka duba ka ga irin yadda ake yin tarawih za ga yawanci masallatai farko ku ya cika har waje ana ɗan turawa rabin masallaci an dawo sahu ɗaya sahu biyu ko iya kwamitin masallaci su za su yi sallarsu kaga ina daga akwai matsala kenan akwai sakaci kuma fa inda mutum zai shiga kabari sai ya yi fatan inda a ce mana a mai da shi duniya a bashi yini ɗaya kawai yini ɗaya bashi yini ɗaya gari a ga kyakkyawan aiki a mai da shi duniya yini ɗaya a ga me zai yi na kyakkyawan aiki a ga yawan na fulfuli da kyakkyawan hali to gashi kuma an baka shekara talatin an baka talatin da biyar an baka arba'in wani ma an bashi sittin amma duk da ka yaƙi yin kyakkyawan hali yaƙi yin amfani da wannan damar wani sha takwas ya yi wani ashirin wani kaza an baka chances saboda haka wato mai tunani shine duk lokacin da ya samu wata dama ta lafiya da wato nisan kwana da kwanaki to sai amfani da wannan damar kafin ta kare saboda dole sai wannan damar ta wuce ko wata ran dolen ka wata ran sai ka tsinci kanka kana cikin kabari Allah ta'ala ka samu cika da imani Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda ba zai iya ba fidyatu da'am fidyatu da'am miskin ya ciyar da miskini sai Allah ta'ala ce faman tadawwa khairan fa huwa khairul lahu duk wanda yayi tadawwai naka ce tadawwu shine nafila in aka ce nafila kuma shine ziyada ma'ana ƙari akan abin da aka wajabta maka to a wannan malamai suke cewa a irin wannan an ba da dama kuma wannan yana gwada cewar wato mutane su kalli kimar ciyarwa isa aka bada damar ƙari aka bar shi a buɗe amma dai ga haddul adana haddul aqsa kuma yanda mutum iya ƙarfinsa kenan faman tadawwa khairan duk wanda ya ƙara wani abu na alkhairi fa huwa khairullah to wannan alkhairi ne gare shi misali wasu ke cewa abinda ake nufi shine an ce a ciyar da miskini ɗaya sai ka je kai kana da kuɗi duk yini ɗaya miskini biyu zaka ciyar suka ce wannan ake nufi cewar wanda ya ƙara wani abu na alkhairi to alkhairi ne gare shi domin shi zai sake samun lada ya ce tunda ina da dama zan ciyar da miskini biyu in ya so ɗayan an na wancan wajibin ɗayan kuma a matsayin nafila wasu suke cewa abinda ake nufi da faman ta ɗabu a khairan fa huwa khairul lahu wanda ya yi ƙari na alkhairi alkhairi ne gare shi suka ce abinda ake nufi shine an ce muddin nabi biyu ka ce ina da damar da zan iya ba da biyar biyar ko hudu hudu ko takwas takwas ko goma goma ma ko duk rana ɗaya zan ba da taliya katan guda to wannan alkhairi ne gare shi saboda ya ƙara aikin alkhairi na fata an fahimta kada mutum ya ɗauki irin wannan ya yi tawili akan waɗansu ayyuka na addini shi asali akan ibada shine mutum ya tsaya cak sai abin da shari'a ta ce masa shine asali na abin nan akan ibada to wannan shari'a ce ta ba da wannan dama din sauran kuma wanda aka yi tawaqqufi aka tsaya aka ce iya kaza aka ba da haddi to dole ka tsaya akan wannan haddin an ce raka'a kaza dole fa ka tsaya akan raka'a kaza an ce kada ka yi kaza dole ka tsaya kada ka yi kaza an ce ka yi kaza dole ka tsaya iya wannan dama mai akadar ya ce wa yaqifa inda amrihi wa nahyi shi mukallafi ya tsaya inda aka umarce shi ya kuma tsaya inda aka hane shi an ce ka yi kaza to ka yi kaza a nan lokaci an ce ka bar kaza to ka bar kaza Allah ta'ala ya ce wa an tasumu khairul lakum inda za ku yi azumin kuma ya fi muku alkhairi ma'ana wa an tasumu khairul lakum inda za ku yi azumin ya fi muku alkhairi ma'ana inda kalau kuke ku yi azumin ya fi alkhairi fiye da ciyarwa azumin ba wai ciyawar ta ku ake nema ba azumin ake so ku yi wasu malamai suka ce wa an ta sumu kairu lakum suka ce wannan an shafe wannan wannan masuha ce wannan jimla din na fata gani in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna masu sanin cewa wannan fa sauki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala yana so idan ya maka sauki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana so idan yayi sauki mutane su yi amfani da wannan dama su bi wannan saukin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ta ba shi zabi tsakanin abubuwa guda biyu ba ko kaza ko kaza sai ya dauki wanda yake sauki to haka ake so mumini in an bada sauki ka dauki mai saukin an bada sauki cewar ka iya yin kasaru in kana halin tafiya to kai kasarin ya fi ka cika in ka cika dai ba laifi sallar tayi in ka yi ta dai amma ka dauki saukin shine kai raka'a biyu duk sallah mai raka'a hudu to wannan ya fi alkhairi Allah ta'ala yana so idan ya maka sauki ka ɗauki wannan sauƙin nan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
حياكم الله الله تبارك وتعالى يسير شهر رمضان الذي من الهدى معناه بيان hujjoji ne a fili na shirya wal qur'an kuma shi alqur'ani mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya daidai da kuma bata halal da kuma haram faman shahida minkum shahra duk wanda ya halarci watan a cikin ku wannan wata wata ramadan fale yasumhu to ya azumce shi wa man kana maridan duk wanda ya zamto ba lafiya ya zamto bashi da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to ya lissafa waɗansu kwanakin daban an sake nana da wannan bayani yuridu Allahu bikum al-yusra Allahu tabaaraka wa ta'ala yana nufin ku sauki ne ba Allah ta'ala kullu sauki ke son bayan sa yana kawo bayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya shi domin ku cika adadin ya muku wannan sauƙi ɗin don ku cika adadin idan kun sha a cikin wata ramadan to wajen sa ku irga adadin abin da kuka sha ko da lafiya ko tafiya ɗin ku wato kula ba sai don ku kun cika adadin da aka fara da mu sai ku irga kuka ya zama daidai da kwanakin wata ramadan aka aka azumta wannan shekara ashirin da tara ko talatin Allah ta ya ce wani ita kuma da rai da domin ku cika adadin ku cika idda wannan wani ku kafin ruwa kuma domin ku girma Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum bisa abin da ya shige da ku wa annakum tashkurun domin ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce shi hawa Ramadan da ne mutum da kuma wata Ramadan shi ne wanda aka saukar da Qur'ani a cikin sa ayoyin